أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن صحابته الكرام وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد يوم مسلمين wanda muka saba haɗuwa a wannan wuri domin gabatar da darussa a cikin alkur'ani mai girma tafsirin alkur'ani na wannan shekara ta hijira ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wato yau biyu ga watan ramadan kenan wanda ya daidai da uku ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya ina yi mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون
نعم kamar da muka sani muka faɗa jiya mun yi kisan annabi nuhu da irin gwagwarmayan da ya sha da mutanensa to Allah subhanahu wata'ala ke umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wa kafiran maka labarin annabi saboda an daɗe ana ta wa'azi ana ta gargaɗi ana hana bautan gumaka ana hana shirka ana hana kafirci ana musu bishara da aljanna ana musu gargaɗi da wuta har kaman a iya cewa abin wato ya ɗanyi wato nauyi ga sahabbai yadda suke ta jin kullum wa'azi faɗa ga sauransu malaman tafi suka ce tafi aka ce bari a kawo cikin hikimar Allah ya kawo labarai wanda in ana cikin zafafa abun aka kawo wani labari ko wata ƙirsa takan sanyaya zuciyar masu saurara na farko kenan na biyu a nuna wa kafiran maka idan tsaurin kai suke ji da kafirci to ga kafiran da suka fi su kafirci a baya duk wannan tsagerancin da tsaurin kan da azabtarwan da tawayen duk bai sa su yi nasara na biyu shine abinda malamai suka ce hikimar kawo isan annabawa irin waɗannan na uku kwantar da zuciya da hankalin manzo sallallahu alaihi wasallam cewa idan zagi da kushiya da suka da batanci cewa ai son girma ne son mulki ne son abin duniya ne son menene da kafirai suke ta faɗa wa manzo sallallahu alaihi wasallam idan ya ji wannan kissoshi sai hankalin sai kwanta duk abin da aka gaya masa sai ga ashe mai sauƙi ne saboda ga kissan wani wanda ya gabace shi da irin wulaƙanci da irin yarfe da zage-zage da ɓatanci ɗin duka an masa wanda ya ninninka ma nasa kuma ga lokaci da ya ɗauka yana aiki yana wa'azi ya yi haƙuri har shekara dubu ba shekara ɗari ba shekara hamsin to sai mu sallah da sallah bai ji ashe duk abin da kafirai suke maka mai sauƙi ne wannan shine Allah subhanahu wa ta'ala ce to ka karanta musu a karanta musu to su ji su ne tsageru su ne masu taurin kai su ne masu yarfe su ne masu sharri su ne masu batanci to su ji cewa shin kan batancin sun nan zai yi ko tafiri zai hana annabi sallallahu alaihi wasallam ci gaba da abin da yake yi ba zai hana shi Allah ya ce ka karanta musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ba a nuhin labarin annabin nuhu manzon farko tsare da qaumi lokacin da yake mutanen sa ya qaumi ya mutane na in kana kabura alaikum maqami idan dadewa na ina wa'azi a cikin ku ya dame ku har ya ya wato ya muku tsanani wata zikiri da yin wa'azin da nake muku ina tunatar da ku bi ayatin lahi da ayoyin Allah duk wannan ya yi muku zafi ya muku tsanani na daɗe ina ta cattakan ina ta gaya muku abubuwan da kuke ba mai kyau ba ne har mun ɗauki shekaru yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki shekara kusan goma kenan ko wanda kuma shekara goma sha uku ya yi a maka duk ana wannan to ai shekara goma abu ne mai sauki ina ta kiran ku zuwa ga Allah ina ta muku wa'azi shekara da shekaru har na hau muku kai ina can da shekara goma ne to bari a gaya muku labarin wanda ya shekara ɗari tara da na ganin wannan makami wata zikiri da ayatin lahi kabura alaikum ya muku tsanani ya kuntata muku ya an ɗau lokaci kuma ni ba na da niyan fasawa ko kuma ba ku da niyan yin imani to ai ba ku kai annabi nuhu ba ni ban kai annabi nuhu ba ku ba kai kafiran annabi nuhu in kafirci na ba kai kafiran annabi nuhu ba in dadewa ne ni kuma ban kai annabi nuhu dadewa fa ala Allah ya tawakkalu ina sanar da ku cewa ni fa ga Allah na dogara ban dogara ga kowa ba malamai suka ce anan ba wai yana nufin shi yanzu ne ya dogara ga Allah ba a'a dama ci tuntuni ya dogara ga Allah amma a cikin yanayin da muke da ni da ku to ni fa da Allah nake gadara idan ku kuna gadara da ƙarfi kuna gadara da kuɗi kuna gadara da jama'a kuna gadara da mulki kuna gadara da 'yan iska da kuke da su waɗanda za su rinka ɓatarci 'yan daban ku to ni duk ban gadara da kowa sai Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai fa ajmi'u amrakum ku je ku shirya dukkan al'amari ku gama haɗa bakinku wa shuraka'akum da wanda kuke gadara su ne abokan tarayyar ku gumakanku da kuke cewa za su mun baki in lalace in saba musu abin nan ɗinsu dai hauni da sauransu to duk ku je da su ku haɗu sun malayakun amurkum alaikum gummatan kada ma al'amarinku ya zama wai a ɓoye saboda wasu yawancin lokaci idan ana jin shakkan mutum akan ɗan rinka yin abin ba za a fito fili a gaya masa ba sai dai a rinka underground ko a rinka kuma maganar ciki wanda hausa suka ce wai mai maganar ciki ba magana ba ce ko a fito fili a gaya mana to amma a gaya mana tsoro ya hana to kar ma ya zamanto tsoro ya hana ku ko bayyana abin da kuke yi ku fito fili ma karar ba ku shakka na ba ku tsoro na ba ku tsoron duk wani ku yi abin ku a fili domin za ku fi sakewa ku yanda kuke so sun makaru ilayya sannan ku hukuntar da duk abin da kuke gadara kuke ganin za ku iya yi mu in na kisa ne in na sihirin ne in na makircin ne in na kulle-kullen ne wanda duk kuke jin za ku iya yi ya yi tasiri ku gama da ni to ku je ku yi wala tunzuru ni kada ku saurara mun ko kaɗan ba na neman afuwa hakan an zo ƙarshe kenan ƙarshen tuka tuka tuka ba na neman afuwa ba na neman lalama ba na neman sassauci ba na neman sasanci duk abin da kuke jin kun isa ku yi da zai ku yi to wannan aka ce matsayi ne na wanda ya tabbata mai tawakkali ga Allah subhanahu wata'ala shine Allah subhanahu wata'ala ya bashi wannan ƙarfin gwiwa ce je ka gaya musu haka ku je ka ce musu duk abin da kuke gadara na makirci da batanci da sharri duk ku je ku yi kar duk yanda kamar yanda muka nace wanda ya saurara mun ya raina kansa ko ba haka ba to ku je ku yi na'am فإن توليتم فما سعلتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين in tawallaitun kun ba da baya kuka ƙi karɓan abin da na zo da shi amma sa'altukum min ajali wannan abin da na zo da shi ba abin da yake nema a wurin da a ce ka zo da wani abu ne kana neman a ɗan taimake ka a tallafa maka a ciyar da kai to ba na neman komai a wurin ku cewa su walidu dan mujira su wane ne wani mu ne masu dukiya mu ne menene za mu cika maka rafin nan da mayaka wannan da Allah za ku yi ba da ni za ku yi ba ni kuma ba wani a cikinku da zai ce ko yana ciyar da ni ko yana shayar da ni ko yana ɗaukan nauyi na ta wani fuska wanda zai ce bari in janye in na janye ya shiga uku babu sannan kuma nan gaba ba na neman ba bai baya ba nan gaba kuma ba na neman wani ya zo ya tallafa mu to don kun bani baya me don ka ki bi na ka ki imani da ni menene ba abin da ka rage ni da shi saboda haka in kun ba da baya ban tambaye ku lada akan abin da na zo da shi ba in ajiriya lada ta ba a wurin kowa nake nema ba illa alallahi sai ga Allah wa umirtu ni kuma Allah subhanahu wata'ala da ya aiko ni nan wanda zai ban ladan nan to ya umurce ni an akuna in kasance minal muslimina daga cikin musulmi saboda haka ni musulmi ne bana addinin tsafi bana addinin bautan gumaka ko da kuke addinin tsafi da wata gumaka ku je ku ta yi amma har abada ba zan daina addinin da na zo da shi ba ko ba zan ban kira zuwa ga wannan addinin ba na'am فكذبوا فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين wannan shine kisan da Allah ya bayar ya ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me abin yanda annabi nuhu yayi kai ma kai haka annabi nuhu haka yayi wa mutanansa ya fito cikin su yace yau na dade shekara dubu ba shekara hamsin ina muku wa'azi har na hau kanku har na dame ku har kun ji kun kosa da ni har ma ƙanan manya in suka tashi sai wannan tsohon mu ma haka muka same shi fitinan ne ne kullum aikin su kenan faɗa hana mutane yin kaza da kaza da kaza da kaza don haka ku kyale shi kar ku yi imani da shi to ƙarshe dai Allah ya ce masa to ya musu wannan yanke kauna na ƙarshe din to haka shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ya masa haka saboda shi ma yayi wa mutane haka idan annabi nuhu ya shekara shekara dubu ba shekara hamsin to kai ya rasu lalla shekara sha uku kawai kai da su saboda haka a ce abin da suke maka duka na fila ne su kuma a sanar da su duk abin da kuke mun a ce na fila ne tun da duk tsakaninmu da ku muke wannan kai kawo din a shekara sha uku ne to kun kai mutanen annabi nuhu ne su shekara dubu ba shekara hamsin yayi yana fama da su to Allah subhanahu wataala ya ce haka annabi nuhu Allah ya umarce shi gaya mutanensa ya kuma gaya wa mutanensa kazzabu suka karyata shi suka ƙi yin imani da shi wanajjainahu muka tserar da shi wa man ma'ahu tare da wanda suke tare da shi masu imani kenan filfulki a cikin jirgin ruwa kamar yadda dai muka faɗa cewa har ya kai ga annabi nuhu ya ƙosa ya yi gaya ma ubangijinsa wa'annan mutane fa babu wani dalili da yake nuna alamun za su bi addinin babu gabaki ɗaya ba ma sa ran za su yi imani na yi musu wa'azi na kira su kamar yadda duk dai na faɗa jiya to ƙarshe sai Allah subhanahu wata'ala ya sa annabi nuhu ya sassaƙa jirgin ruwa annabi nuhu ya zo yana sassaƙan jirgin ruwa ba jirgi ne irin wanda ka saba gani ɗan kwale-kwale ɗan ƙarami ba jirgi ne za a yi ƙato babba ma iya kwatanta shi mace jirgin nan ya kai kamar zawuyan nan watakila ma ya fi haka amma a takaice dai ƙaton jirgi ne tun da dai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ɗauki dukkan min kullum zaujai ne daga dukkan dangi ya ɗabi biyu in kowane irin halitta in ya ɗauki raƙumi ya ɗauki taguwa in ya ɗauki doki ya ɗauki godiya in ya ɗauki rago ya ɗauki tinkiya in ya ɗauki saniya ya ɗauki bijimi in ya ɗauki kaza ya ɗauki zakara ya ɗauki ƙadangare ya ɗauki ƙadangare Allah ya ce to zakka kenan za a cire na dukkan halitta Allah kuma ya tattaro masa su yana kiran suna zuwa ya ɗauki guda biyu namiji da mace aje iri saura kuma babu to haka fa yana cikin sassaƙan jirgin ruwan nan suka zo haba da wannan ta kama da ta bi masa bacin ka zauna kawai kana ta ɓata lokacin ka ta in baya ka ta kama sana'a to ai wannan shi ne abin yi amma kai ta surutu kawai kullum faɗa kullum kaza kaza ai ba shi bane kenan yana jin su ita in taskaru min na fa inna naskaru minkum kama taskaru ku je ku yi ta mana izgili in kuna mana izgili ne akwai ran da mu ma za mu yi muku izgili kamar yadda kuke mana izgili ya gama haɗa jirgin ruwa ya ɗaiɗaibin mutane kafin ya ɗaibin mutane ya sa a cikin jirgin ruwan yan daba suka yi shawara yanzu kun san abin da ya kamata mu yi abin da ya kamata mu shi ne mu je mu yi kashi mu cika jirgin da yake jahilai ne su sun ɗauka zai ne don ya samu kuɗi to tun da yanzu ba wanda zai saya in ya ji an yi kashi a jaya ba wanda zai saya shi kenan suka ce duk garin nan a rinka zuwa can ana bayan gari in ba wa kowa a sami shi ke nan suka je suka yi ta tsugunawa suna ta bayan gari suna ta bayan gari suka cika jirgin nan tsam da bayan gari annabi nuhu yana kallon ya banza ke nan sai Allah subhanahu wata'ala ya sako musu ciwon kazuwa ya nuna kowa jikinsa ƙuraje yana ɗiwa susa kowa tsaitsaye kuma suka kwanaki suka rasa yadda za su yi duk maganin da suke gwadawa na wannan ciwo ya yin amfani shikenan wani mai mummunan tsazuwa ya je kashi a jirgin annabi nuhu yana tsugunne a kai a baki-baki yana yi sai tsunduma ciki faɗa yana fadawa ciki aka aka tsamo shi da kyar ana tsamo shi ruwan kwanta ana fara masa ruwa kawai sai aka iwa na fashewa kurajen na aka fashewa kurajen na fashewa shikenan sai ya kama samun sauki kai me maganin kadai kashin nan mai maganin sai ai gaskiya kashin jirgin ruwan ne yana maganin tsaruwan nan a wannan yabe mu dai mu gwada mu gani sai a dan shashafa sai mu ce ga ya warke haba sai gayya ku zo kashin jirgin annabi nuhu yana maganin tsakuwa kowa an shafa masa wannan an shafa masa wannan an shafa su kai ta ɗiban kayan su suna mayarwa a jikin su Allah kenan Allah kenan wallahu khairul makirina Allah shine fiye masu makirci su koyan kuruna koyan kurulla su da kansu kai ta kwati abin suna mulkawa a jikin su da haka su kai ta warkewa har ya kai ga dai ya ƙare babu sauran bayan gari a jirgi aka rinka lakata ana ɗan shashafawa aka rinka zuba ruwa a ciki sai a zuba ruwa ana fara mutane da yawa su taru sai a ta fara musu ana fara musu suna sabulewa ƙarshe suka wanke jirgin nan suka yi ta wasu wanke shi kalkalkalkal ana neman ma ɗan inda za a samu wani ɗan ruwan mai ɗan wari-wari ma babu wanda za a yi magani da shi da haka jirgi ya zama ƙattet shi ne Allah ya sa annabi Nuhu ya ɗaiɗi wa'annan mutane ya zuba a ciki To, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to zan nuna maka wata aya wannan ayan idan ka ji ta to lokacin al'amarin mai la tu qadibni fil ladina zalamu kar ka saki kawo mun kukan wayannan kafirai innahum mugrafun da mu nutsar da su a ruwa shikenan a sai Allah subhanahu wata'ala ya ce idan kaga wai ana ta ana zaton ana zaton wuta a aina a makera sai aka ganta a ina masaka to idan ka ga ruwa ya bulbulo a gindin murhun kaskon mai soya biredi kuka ga ruwa ya bullo ta wurin to alama ne ana masa ana ko ana ko a ce misali gidan biredi ana gurasa wuta ganga ganga kawai sai a ga ta gindin wannan wuta din bul ruwa ya bullo yana gudu to maganan halakar da mutane to daga nan sai kai ta ɗiban wayannan halittu kai ta sassakawa biyu biyu biyu biyu haka annabi nuhu yayi idza fara tannuru kenan tasluku fiha min kulli zawjayn ithnayn wa halaka ka ɗebi iyalanka duka ka zuba a ciki illa man sabaqa alaihi alqawl minhum sai dai a cikin iyalanka akwai wanda shi ma ya bi daban yan iska annabi nuhu ya ta ɗiban sai yana zuba sa a jirgin ruwan na ruwa za a jikin ruwa shi kenan ruwa ya fara kullo aka ce ruwa sai ya fita a kasu a gindin murhun wani sai a ce murhun wuri kaza ma ruwa ya kullo ai wuri kaza ma ruwa ya kullo ruwa kaza ya kullo ko ina asa kawai sai bulbulo da ruwa take ko ina sai hujewa yake yana bulbulo da ruwa ruwa yana ta shiga cikin gari yana mamaye gari a'a ya ne za a yi ruwa ko ina ruwa da ruwa me za a yi sai hadari hadari kaga armi ya haɗo bakin kiran da walƙiya ne sama ma ta cece da ruwa ƙasa na bulbulo da ruwa sama ma kuma ta cece da ruwa sama ruwa ƙasa ruwa ruwa ya rinka cin gurare ya rinka cin sun suna gudu wasu su je su hau duwatsu wasu su hau bishiyoyi wasu su hau duk wani abu da yake mai tudu mutane sun gudu sun je sun hau wurin ruwa ya haura ya kai har gudu ya haɗe su shi ne annabi nuhu ya gaya wa ɗansa kan'ana ya bune ya kab ma'ana ɗana wannan abu da kabi na ra'ayin samarin garin ku ba abin kirki ba ne ka hau jirgin nan mutu ya rage kai cewa ma ba je kawai ka hau jirgin ka abin ka ni kan zan je wajen wani wancan dutsen juji don je ka hau kansa na hau kansa zan tsira dana la a cin gale yawan min amri bila yau ba mai kare mutane daga al'amarin Allah ba wani abin da za ta hau ya kare ka yana cikin wannan kawai sai igiyar ruwa ta zo ta gitta tsakaninsa da da dan nasa hala bai na human mauji wa kana min al-mubarrakin igiyar ruwa ta shiga tsakaninsa da dan ya halaka to haka aka halakar da su gabaki daya Allah ya ce wa azalqana lil kadzabu bi ayatina muka nutsar da wayanda suka ƙaryata ayoyin mu na'am na'am unzur ka duba ka gani abokin magana ya rasulullah sai fa kana aqibatul munzarina kun ga irin maganar da muke faɗa na irin ƙarshen aya mafi yawancin ƙarshen aya yakan zo da siga da yake mai da kai baya muka ji an ce wanzur kai fa kana ko da kai fa kana aqibatul kafiri na ba a faɗa ko ko kai fa kana aqibatul mukazzibi na ba a ce sai a ce kai fa kana aqibatul munzarina ka duba ƙarshen yanda wanda aka gargade su a baya suka yi taurin kunne ka duba yadda Allah subhanahu wataala yayi musu to ko mutanen makka kun ga kaifa kana aqibatul munzarina kuma kuma munzarina ne ko to in kuna son ku tsira ku ku nisanci ƙaryata annabin ku don kar aƙiban ku ta zama irin aƙibansu na'am ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نحضر على قلوب المعتدين shikenan kuma ba asna min ba'dihi rusulan wannan uslubin da muka gaya muku kenan biya cewa ana magana ne wani wuri sai a yi ijazi wani wuri a yi inaji to duka nan in kun lura ku duba duk girman matsalolin zamanin annabi nuhu an taƙaita su a aya ko to kuma kawai sai aka ce summa ba asna min ba'dihi rusulan sai muka aiko manzanni to su waye cewa an yi manzanni da yawa amma ba sai an gaya maka su ba an yi su bayan annabi nuhu ya wuce ila ƙaumin su ma sun je wurin mutanensu me mahalli shahid abinda ake nufi dama ana gaya wa mutanen maka cewa to wanda ya karyata manzo ga abin da yake faruwa gare shi to mutanen da suka karyata annabi nuhu ga abin da ya faru gare shi kuma an yi wasu manzannin ma su ma suka yi ta karyata an yi ta wasu manzannin su ma mutanen su suka yi ta karyata su kamar su annabi hudu su annabi salihu da sauransu ja'u mun bil bayyinati ba haka kawai suka zo ba don haka wai ba wai dalili shi mutum ba wani lokaci mu'jiza ko hujjojin baya amfani da wanda Allah ya riga ya nufe shi da halaka iyakaci abinda mutum zai yi kawai ya ce ƙarya ne ko ya ce sihiri ne ko ya ce tsafi ne ko ya ce dago ne ko ya ce baddaba ne ko ya ce badda hankali ne iyakacin ta kenan saboda haka su ma ba hannu biyu suka zo ba ja'uhum sun zo wa al'umman su bil bayyinati da mu'jizozi iri-iri kama kanu liyuminu amma ba su kasance za su yi imani ba bi ma kazzabu min bihi min qablu ga abinda sun riga sun yanke shawara a kansa sun riga sun yanke wa zuciyarsu cewa su ba za su yarda da annabi ba ba za su yi imani da shi shi kenan iyayen su aka suka koyar da su haka kuma suka tashi akai dan haka idan ka riga ka da su akan mummunan aqida daga ka akai yana da wahala sun riga sun da su akan rashin yarda da cewa a ce a aiko wani mutum wai shi manzo daga Allah wai yazo yana muku magana sun riga sun da su akan wannan kazalika Allah ce haka nan na daba'u mukan yi yumki ala qulubil mu'tadina bisa zakatan masu keta da iyaka wato haka Allah subhanahu wata'ala yakan juya zuciyar waɗanda suke masu keta da iyaka negative ɗin ta zama positive positive ɗin ta zama negative sai zama ba ta ganin alheri a matsayin alheri sai ta rinka ganin akasi alheri ta rinka ganin sa a sharri sharri ta rinka ganin sa a alheri kamar yanzu duk rayuwar da muke yi ne ai idan ka lura sai ka ga rayuwar mutanen kirki da rayuwar waɗanda mutanen kirki ba kusan a duniyance babu bambanci to shi kan iskanci mai amfaninsa ne in ka duba ga me amfani me amfanin sa ne ba wani amfani yake da shi ba illa kawai Allah ya riga rubuta mutum ya ya rubuta mutum shakawa shikenan sai ta zama shakawa wanda ya rubuta masa sa'ada ya zauna sa'ada ko wannan da kuɗi zai je gidan giya zai je ya zinace zinace kai kuma da kuɗi za ka auri mata abin da kake da matan nan shi zai yi da wancan ko ba a cikin kwanciyar hankali ba gara ma naka a cikin kwanciyar hankali ba a cikin natsuwa ba gara naka a cikin natsuwa ya sha giya ka sha coca cola ka sha malbisa kai ma ka sha ko ba haka bane satisfying ne kama kai satisfying din kanka ka sha ka koshi shi ma ya sha irin nasa ko haka dai rayuwar take ya sa kayan tsiya wasu gogul masu baƙaƙe ya sa wani wando irin kaza kaga kuma ka sa riga dogon duk dai kun sa sutura ya sa in mai tsadar ne akwai mai tsada ta musulunci ya dinka shadda mai kyau galila ya dinka ya dinka ka sa shi kuma ya sa wani wando ya ce yayi wa yayi rigan ka biyu to menene riban iskanci saboda haka ba wani abu ne kawai Allah ruba ya riga rubuta mutum shakawa to hanyar da zai bi kenan idan Allah ya rubuta masa mutum sa'ada hanyar da zai bi kenan Allah subhanahu wata'ala ya ce haka muke rufe zuciyar mu yan ta'adda domin ɗan ta'adda shi ne kafiri shi ne asalin ɗan ta'adda domin shi yana faɗa yana kashe mutane a kan jakanci da jakanci bai ma san me yake yi ba wannan shine asalin dan ta'adda wanda shi yasa ta'addanci aikin kafirai ne ba aikin musulmi ba a'a to ai dan ta'adda kan shine wanda in an kashe mutane waɗanda baya so babu hukunci idan an kashe mutanen da yake so ko da sun yi kisa akwai hukunci wace ku kashe wanda ya kashe wanda ya kashe muku mutanen ku ku fashi haji hukuncin mutane mutanen ka mutanen banza yawa idan mutum ya kisa kar a kashe shi a kai shi ko a kai shi wani daki ko wani gida a bashi abinci ya ciye koshi a rinka kiwon sa kaji hukuncin yan ta'adda wannan shi ne ta'addanci ai ƙetare iyaka in mutum ya taɓa kar ku taɓa shi in ya kashe ka ka bar shi in ya kashe maka iyalai ma ka kai kuka in ka kai kuka kuma in ba a yi komai ba ka yi haƙuri to wannan shine a yi ta'addanci eh za a sa mutum takunkumin tattalin arziki wa ƙasa ta zuwa za a yi mata kaza amma fa in an kai muku hari kar ku rama ku bari mu ne za mu ɗauki mataki ko ko ba za ku ɗauki matakin ba to wa'annan su ne 'yan ta'adda tun Allah ya riga ya rufe zuciyar mutum ya sa son zuciyarsa ta yi dujai sai ya gari ganin cewa komai ya yi shine daidai abinda kuma mutane suke yi shine akasi to shine Allah ya yi ɗab'i kenan ya yi yumƙi so abinda su suke ganin nan suna ganin sun yi abin kirki ne ba su ganin cewa in ba daidai suka yi ba su abuja ne sun yi ƙarfi shi yasa ma suka yi addu'a saboda ya wautinsu suka zo filin badar Allah ya ubangiji wanda ya kasance shi ya raba zumunta ya haɗa mutane gaba tsakaninsu da juna ko ya kawo mutane abin da ba su sani ba Allah yau ka wulaƙanta shi ka za a kakkashe shi su a ganin ba suna ganin annabi ya zo ya raba zumunta ya kawo bakon abu to waye kawo bakon abu wanda ya ce abauta Allah ne ya kawo bakon abu wanda ya ce abauta hukunci wanzu a ganin ba ya kan daidai suke ya raba zumunta ya sa ɗa yana faɗa da uba to waye ya raba zumunta zumunta ya tsakanin mahalicci da wanda ya halitta ka raba su ka ce kare abishi shi ne babban raba zumunta ba wancan zumuntan da a haka kawai ta ba to shi yasa idan idan Allah ya tsabe sosai sai addu'a ma wa kansu su kai addu'a wa kansu kuma Allah ya ce ya amsa suna suna yin addu'a ana ce amin ba su san suna addu'a wa kansu ba na'am
ثم بعثنا من بعده موسى وهارون إلى فرعون وملئه إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين.
To haka dai aka yi ta tafiya annabawa bayan annabawa ai kun ga an yi maganar annabi Nuhu daga maganar annabi nuhu kaga akwai annabawa da yawa tsakanin annabi nuhu mun faɗi su hudu su salihu an tafi har kansu annabi ibrahim isma'il ishaqa yaqubu annabi yusuf duk an yanke wannan saboda ana kawai nuna cewa misali ake bayarwa dan misali ake bayarwa Allah ya ce suma ba asna Musa to haka dai aka yi har muka aiko kuma annabi Musa bayan annaba da yawa wa haruna da shi da annabi haruna muka aike su ila fir'auna zuwa ga fir'auna wa mala'ihi da jama'ansa shi an ce fir'auna sunansa walidu dan mus'ab dan rayyan wannan suna galibi ba a samun mutumin kirki mai suna walidu fir'auna sunansa walidu annabi ya zo ya karo da wani walidu dan mugira gane ko a zamanin bani umayya aka yi wani sunansa shi ma walidi walidin da ya yi ga qur'ani ya zubar ce ka je ka kai kara wajen ubangijin ya karanta qur'ani ne ka san duk mutum mai bunu a gindi baya shuran wuta ganin wuta ko to yana karanta qur'ani ne sai ya zo fasaftahu wa khaba kullu jabbarin anid to da sai aka wakaba kulli dabbarin anin din nan sai ga da shi fa ake yi to waye ce waye ce ba sunan ka eh dukkan wani dabbari anidi ya tabe sai ga shi ne shugaban kasa a wannan lokaci sai ga kuma shi dabbari ne shi anidi ne ba an dai masara masa in fassara da kansa yace a qur'ani har da ni kake faɗa har da ni kake zagi sai ya zuciya ya zuba ya zubar da alqur'ani yace idan ka je wajen ubangijin ka fa kul ya rabbi mazzaqani walidi bai ka ce ubangiji walidi ya tsatsan da ni haka tsaurin kai an yi masu tsaurin kai iri iri wanda suka yi ta'addanci a duniya to Allah subhanahu wata'ala ya ce muka aiki annabi Musa zuwa ga Fir'aunu shi Fir'aunu kaman yanda yanzu Hausa da shi ce sarki ai ya ya kasar Hausa ne kawai kana fita kasar Hausa ka ce sarki ba wanda ya san me kake nufi ko ba haka ba yawwa idan idan ka je kaman Borno ka ce shehu shine aka sani ko ba haka ba to haka wasu wuraren suke da wannan to haka shi ma misra duk wanda ya zama shugaban misra sunansa fir'aunu don haka in ka ce fir'aunu sai an ce wanne saboda fir'aunu fir'aunu din suna da yawa to shi sunansa kenan wali da dan musa dan rayya muka aiki annabi musa zuwa gare shi da ayatina da ayoyin mu guda tara wanda suke nuna cewa abin da ya zo da shi gaskiya ne wanda an riga an faɗe su a suratul a'raf suna nan mun karanta su fastakabaru suka yi girman kai ga barin imani shi sa ba za a zauna ana faɗin ayoyin ba kamar kummala wadda fatiha wadda ma'ayatun mufassalatin duk ana maganan gaggawan wucewa ne kawai nan wa kanu sun kasance kauman su ma mutane ne mujrimi na masu manya-manyan laifuka na'am فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين falamma ja'ahum alhaqqu ka duba fa lokacin da gaskiya ya zo musu min indina daga wurin mu qalu wai suka ce inna hadha wannan gaskiya la sihirun wallahi dabo ne mu binu mu bayyi ka duba makiya Allah makiya gaskiya wai sun juya su ne fa masu dabo amma sun juya sun ambaci abu da ba abin da sunan da ba sunansa ba su dabo suka zo da shi shi ya zo da gaskiya kuma da gaskiyan ta yi rinjaye a kan dabon ai ya kasan wannan maganin dabo ne ba dabo ba ne ko ba haka ba amma sai suka ce wannan ne ma dabo mabayyani to haka duk duniya marasa gaskiya masu ɗin Allah da suke sai su juya abin da yake aibin su ne sai su shafa ma wanda baya da aibi shi yasa Allah sai ya kira abin da annabi Musa ya zo da shi gaskiya shine mene mu'jiza mu'jiza gaskiya ce wanda gaskiyar hatta kai ga ana cewa in kun in kun ce ni ba annabi ba da to ga wannan ku yi irin sun gani kalubalanta ne amma an zo musu da shi sun kawo dabo nan na macizai sun sun rikita mutane an jefa sanda an hahaɗe wa'annan sandunan nasu na tsafi ƙarya ta zama ƙarya ja alhaƙu wata haka alba'ila ko ina haƙo Allah yake kira mu ujuba inna alba'ila kana yahuqa to amma a lokacin sai suka ce kuma wai wannan din shine sihiri wai abinda annabi Musa ya zo da shi wai sihiri ne na'am
قال موسى أتقولون للهف لما جاءكم أصهر هذا ولا يفلح الصالحون kala Musa annan Musa ya faɗa bisa mamaki yace asa kuna da lalhaqi da mata ashe gaskiya da ta bayyana gare ku kuma wai sai ku ce mata wai sihiri a sihirin haza yanzu wannan shine sihiri to yaya sihirin yanin jayi sihiri idan dai sihiri ne domin su waɗanda suka yi imani aka ce masu sihirin ma fa imani suka yi ka Allah Allah kan tabbatar da mu kan tabbatar da hankalin mu su fa ƙwararrun masu sihirin ma musulunta suke yi amma shi wanda ya inviting ɗinsu kuma ya kiyarta kai ne kana gadara ba bokan da kake gadara da shi sai bokawa ne da bokawa ne da bokawa ne da bokawa ne ya zo ya yi aka yi defeating ɗinsa shi da kan zai ce kai wannan abun na fahimci gaskiya ne kawai na ji amma kai kuma da kai inviting ɗinsa kana dolo ba ka san komai ba shi ya ci kama sanin shegantakar ba amma ka ce ina to shi ne annabi musa ke mamakin cewa wai su ce ma wannan mu'ujiza wai sihiri su ko inda suke sihiri suka zo da shi aka rinjaye su abin da yasa malamai suka ce su ma daban suka yi imani shi dabo fadda ido fadda fadda rabani ne rufa ido ne to sandan annabi Musa da aka jefa sandunan sihiri suna ta tsalle a rana sun zama macizai hankali ya tashi annabi Musa da ya jefa sandansa sai tana jin kowane maciji tana haɗewa tana haɗewa tana haɗewa ta haɗe su kaf amma ba ta ciyar da take ba to sai suka ce wannan ba sihiri ba inda sihiri ne za ta yi katuwa ne mutane kuma za su yarda da ta yi katuwan ma ba ma yi za su yarda an gane ba ma yi za su yarda saboda dama haka ne yi yanzu ba an ce maciji ya yi haɗiya ai za a ga cikin sa kato ya haɗiya abin da ya haɗe ko ba haka ba don haka da za a yarda ba ma yi za su yarda da sai ta haɗe to abin da ake in rufa ida ne in ta haɗe to sandunan ne aka haɗe aka ɗaure aka basu a cikin maciji guda ɗaya don haka yake kato daidai yawan sandunan daidai girmanta to ba ta yi haka ba sai ta dawo tana nan a yanda take ba ta canza ba sai suka ce wannan ba sihiri ne inda sihiri ne za ta kumbura amma a ce duk ta haɗe sandunan mun nan amma ba ta canja daga yadda take ba mu mun yi imani da annabi Musa alaihi salam sai suka yi imani yace to ina masaitan suke ga su ba su ci nasara ba ai aya ne gare ku la ilaha illallah masu sihiri ba su rabbanta to ya ni na rabbanta tun daga masu sihiri ba su da mutum ba ni na rabanta amma kuma har yanzu a ce wai ku ɗauki abin da zaune da shi ku ce wai sihiri ne na'am
قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين قالوا sai suka ce su wato mutanen fir'auna fadawansa kenan da shi gaba daya suka ce aji ita na litalfita na amma wajen na alaihi aba na oh ka zo ne ka raba mu da gargajiyanmu da muka gada daga wurin iyayenmu ko kuma dan wayo ba wai gargajiyan kace son ka raba mu da ita ba wata kuna lakum al kibriya fil ardi shi duk dan duniya ne san mulki da kuɗi shi kullum idan sa a canye shi wai ba wai duk abin da dan ba wai damuwansa annabi Musa ya zo da addini yayi tunani akan addini ya ga abin ne shin gaskiya ne ya bi shi ba damuwarsa kenan ba abin da ya saba mora moro-moron da suke samu ta hanyar mulki suna cin dukiyan jama'a kuma suna izza suna nuna mutane raini da ƙarfin mulki to shi suke tsoron rasa kuma dukkan al'adan wani mutum makiyin gaskiya kenan da mai son gaskiya al'adan malami kenan da makiya Allah kowane lokaci ne saboda shi malami zo yana faɗa mutane abin da ke kama zuciyarsu na gaskiya daga gani ƙarar gaskiya ne shi kuma mai mulki gani yake yi idan ya bari malamin nan ya samu nasara aka saurare shi aka yadda da wannan abu to shi fa nan gaba baya da abin da zai faɗa sai dai abin da malam ya ce in an tafi a haka kuma to waye mai mulki malam ne mai mulki don haka ka zo mana juyin mulki haka philosophers suka rubuta da za su kafurtar da mutane tsoffin philosophers sai suka rubuta wa mabiyansu kamarar kamarar ɗinsu cewa ai annabawa ba wasu mutane ba ne illa wasu mutane ne masu hikima da suka zo suka mulki mutane ta hanyar irin nan su haka suka rubuta duk kafircin iri ɗaya ne don haka da a wurin wanda ya sha ya koshi a falsafan yau falsafan greek da sauransu waɗanda suka sha su ƙoshi ba su ganin bambanci tsakanin masu mulki da annabawa da 'yan siyasa duka kusan ɗaya suke kallon su masu mulkin gargajiya da annabawa da duk ɗaya suke kallon su domin su abin da suke gani kawai mai da su rasa idan wannan kira ya yi rinjaye suka ce wata kuna lakum al-kibriya fil ardi shikenan a kasar bisa da ya zama ku ne manya ko gidan sarautan mu kuma ya fadi wa ma nahnu lakum bi mu'minin duk abin da kuka zo da shi komi kensa ba za mu yadda ba za mu yi imani da kowa saboda juyi mulki kuke so kuma na kaji shi fir'auna ya san annabi Musa gaskiya ya zo da shi mutanen su sun san gaskiya suka zo da shi to ka rungumi Musa annabi Musa wanda ka jawo shi shi annabi ba ya kwace mulki Fir'auna ka ce na yi imani abin nan gaskiya ne duk kowa ya imani annabi Musa ya san zauna tare da kai ai Fir'aunan da ya fi ka wayo haka yayi a kuma Misra kafin jahili Fir'auna wannan annabi Musa an yi Fir'aunan annabi Yusuf ko ba haka ba ai haka yayi da ya fahimci gaskiya ya ce a wanda ya fahimci irin wannan yadda za a yi noma ka zo muna ta ɗaka minista of agriculture aka zo aka naɗa shi ko agriculture ya ce kai na ƙara ma da commerce bayan nan na ƙara masa da commerce ya ce na ƙara ma da minista of ikan abin nan menene minista menene tattalin arziki yawwa an naɗa shi duka kuma ƙarshe kuma dai hakan dai annabi Yusuf ne ya zo zama jagoran Misra da baki daya kuma shi ya gama ya tafi abin sa bai ji daɗi ba so dole ne ai ba yanda za a yi Allah ya zo shine karkashin ka ko mi iskancin ka ko ba haka bane don haka dole ne idan aka ce annabin Allah ya zo kan ai maganar mulki ya tashi saboda kana cewa kenan Allah ya zauna a karkashin ka ba zai yi ba to shine sai ya ƙi yin imani suka ce ba za mu taɓa yin imani ba duk gaskiyar ku cewa ya ce adatu abna'id duniya wannan shine al'adar yan duniya yattahimuna du'ata ila Allah tabaraka wa ta'ala bi hubbid dunya su ba abinda za su yi malami da sai son duniya na ji wani yana cewa malaman da malam masu tsoron Allah ka canzan su rabin kirji yawa sai aka yake so to kai kai kuma ba ina kai so kana son ka je aljanna ne ko ka mutu kafiri kai kamar da katangan ka rabin kirji mana idan malami na ya zama kai katangan sa rabin kirji to kai da kai imani ya kamata ya zama naka iya kwankwas me yasa malami ne kawai kake son kar ya ji daɗi kai kana so ka ji daɗi ko kuma dukan ku ba Allah ne ake son ku ba ko malami ne kadai zai bi Allah kai jahili ba za ka bi Allah sai ka tuna ai sai ma ka san ka a can da gidansa gidan yunku kai kuma dan wuta yanzu gidanka gidan musulunci in halakan ne to ai kai ma halaka ko kuma gidanka da tayar wannan ba shi bane قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ويا حرمت أدو da Allah ya fitar wa bayansa da dada dan arziki idan an idan ba idan duk wanda yake dan jin daɗin rayuwar duniya ba mutumin kirki ba ne to yaya za ka yi da su annabi Sulaiman masu gidajen zinare annabi ne kuma masu gwalagwalan zinare masu shimfiɗa darduma daga nan tafiyan kilomitoci ba iyaka masu bayi rike da ƙarafunan zinare ba wannan ba ne kai ta ina ka samu kuma a ina ka juya shine magana akan arziki ba wai ka samu ba shine matsala ta ina ka samu kuma a ina ka kashe haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani bawa da kafansa zai zame ya wuce kansa zabi sai an tambaye shi daga cikin abin da za tambaye shi maluhu min aina ka tasabahu wa fima anfaqahu dukiyarsa ta ina ya samu kuma a ne ya kashe amma dukiya alheri ne ni'mal malu salihu fi yadil rajul salih inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam madalla dukiya ta gari a hannun namiji na gari kira zuwa ga Allah yana da hanya-hanya daban-daban amma galibi wanda ko ba za mu dai shiga wannan wannan shafin ba amma dai mun sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa me yasa malamai masu wa'azi suka fi adidai masu ibada وأن فقيها واحدا متورئا أشد على الشيطان من ألف عابد me yasa malamai masu wa'azi wanda su ba su kulla kansu suna ta zuhudu suna ta ibada ba suka fi malamin da ya kulla kansa yana ta ibada saboda suna su ya ta'adda ila gairihim shi kuma nashi shi kadai ne la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin ni'am wataƙila shi bai damu da ya kira kowa ba shi kaɗansa ne to kuma ya tsira kuma ya rabanta amma dai ba bai kai wanda shi kuma ya tserar da wasu ba ya tsira kuma ya tserar da wasu na
وقال فرعون ائتوني بكل ساهر عليم فلما جاء السارة قال لهم موسى ألقوا ما
to a wannan a tsarin ba da labari ko masu rubuce-rubucen labari ana son su rinka yin haka ko masu tsare-tsaren wata diramomi duk ƙur'ani shi ne ƙur'ani na mun shi gagarau ne don saboda karka zo ka ce ai sistem ɗin ƙur'ani bai kai har an samu wani abu da ya wuce to sai ƙur'ani yana wannan in kun lura ai mun kamar mun rufe kofa mun yi kulozin din duk ishu na annabi Musa ko ba haka ba to sai aka dawo daga baya za a kawo wasu abu da suke daga cikin wanda ake cewa waiwaye a don tafiya ko kamar mutum ya ji abu an taƙaita sosai sai ya zaƙu kuma ya to da dai an ɗan ƙara mana haske a kan me da me ya faru sai Allah subhanahu wa ta'ala shine aka yi wannan waiwaye wa qala fir'aunu utuni bi kulli sahirin alim bayan an ce muku har sun ga abin da annabi Musa ya yi nasara a kansu ko? Sun ga an rinjaye su, sai suka ce abin da ya zo da shin nan sihiri ne, ko? To shi ne sai aga mana yaya aka yi har aka rinjaye su, yadda har aka rinjaye su, ƙala fir'aunu fir'aunu ne sai ito ni bi kulli sahirin alim, ku ga ita mun duk ƙwararren masihirci na ƙasar Misir gabaki ɗaya, na. Falamma ja as-saharatu yayin da madaba suka zo ƙala lahum Musa annabi Musa sai ya ce musu al'umma antum mulkun ku jefa abin da za ku jefa falamma alqaw falamma alqaw qala Musa ma jitum bi isrihim inna Allah sayubtiluhu inna Allah la yuslimu amalal mufsidin falamma alqaw lokacin da suka jefa sandunan su ƙala Musa sai Musa ya ce musu ma ji itun bihi bihi sihiru wannan abin da kuka zo da shi shine sihiri dan ya mai da martani ni ba mai sihiri bane sanda na da na nuna muku a fada can ba sihiri bane wannan abin da kuka zo da shi shine asalin sihiri inna allaha sayubdilu Allah kuwa zai bata wannan sihiri naku inna allaha sandai Allah la yuslihu amalan mufsidina baya gyara aikin mabannata na'am wa yuhibbu Allahu al-haqqa bi kalimatihi wa law kariha al-mujrimun wa yuhibbu Allahu al-haqqa Allah zai tabbatar da gaskiya bi kalimatihi da kalmominsa da alƙawarorinsa walau kariha al-mujrimuna ko da kafirai masu muggan laifuffuka sun ki haka an rawaito cewa wannan aya wanda duk ya karanta ta a duk inda aka yi sihiri ya tofa da yaƙini to sihirin zai ɓaci yasa duk maye baya son ka karanta wannan aya za ga baya zaman gurin ya gudu saboda sihiri ba waɗannan ayoyi suna da cikin maganin sihiri in ka karanta su a dukkan wani abu na sihiri in kana karanta su kana shafa su a jikinka ko kana karanta su in kana tuhumar sihiri ne kana rubuta su rubutun sha kana ba mu wanda aka masa za ka ga ya warware suna nan kamar ayoyi guda uku an kawo suna nan a cikin alkur'ani to wannan tana da su ko ita kadai ma ta wadatar wani lokaci na'am walau karihal mujrimuna ko da masu manyan manyan laifuka sun ji haka na'am فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسلمين
Na'am, amma amana li Musa ba wanda suka yi imani da annabi Musa illa zuriyatun sai wasu ƴan jama'a min qaumihi daga mutanansa da ƴaƴayensu su ne suka yi imani da shi kaɗan daga cikin kibdawa ne suka yi imani ala khawfin min fir'auna saboda suna tsoron fir'auna in kai imani to ka shiga uku fir'auna zul auta ne ma'abocin turaku za a daure ka a kafa turke nan a kafa turke can wajen kafan ka biyu a kafa turke nan a kafa turke nan wajen hannun ka biyu a shimfiɗa ka a falalar dutse kamar dutsen nan a kai sai sha biyu rana ko karfe ɗaya a shimfiɗa ka a kai kana kallon rana a ɗauko wani dutsen a ɗora ma a cikin ka a sai ka bar imani da abin da annabi musa ya zo da shi haka yake azabar shi shine in zai azabtar da mutum sai ya ɗaure shi shi sa ake ce masa zul autaki الذين أغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد نعم أن يبدنهم دان كار يربا su da addinin su inna fir'auna ha fir'auna fir'auna abun tsoro ne wajen cutar da bayin Allah la'alin wallahi mai girman kai ne fil ardi a bayan kasa musamman kasar Misr wa innahu ka fir'auna laminal musrifina wallahi a mabarnatan ma shi barnan nasa har ta ɓaci in ka ji Allah ya ce musrifu to a barnan har ka kai kurewan kurewa shine Allah subhanahu wa ta'ala wa innahu laminal musrifina yana yin wanda suka wuce gona da iri a wajen ta'addanci da barnan na'am وقال موسى يا قوم إن
كنت وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين وقال موسى كأن موسى يا قوم يا متانينا to ni fa iyakaci na kira zuwa ga Allah na kuma yi kira kun ji kuma gaskiya babu mulki a hannuna mulki na hannun fir'auna in kuntum amantum billahi in kun zama kun imani da Allah to fa alaihi tawakkal ku dogara da Allah kada ku dogara da dabaran ku ko wayan ku ko wani kullakullan ku ku dai ku dogara da Allah da kuka yi imani da shi sharadi aka fara kafa in kuntum amantum billahi in har Allah nan har zuci da gaske kun yi imani da shi to ku dogara da shi shine kawai zai ba ku mafita in kuntum muslimin in fa ku musulmin ne na gaskiya na'am
وقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين وقالوا sai suka ce ala Allah ya tawakkala mun dogara ga Allah rabbana ya ubangiji mu lata da Allah karka sanya mu fitnatan mu zama fitina lil qaumi zalimin ga mutane waɗanda suke azalimai sun dogara ga Allah kuma suna tsoron kafirci ya ci gaba da nasuwa a cikin kafirai domin in suka ga wanda bai wanda ya yi imani kuma ba su ga ya samu taimako ba to kafirci zai daɗa yaduwa kuma su za su rinka izza cewa ai su ga su nan sun yi nasara sun wulaƙanta musulmi kuma ba abin da ya same su babban bala'i ne shi mumini na gaskiya baya son wani ya sake halaka da haka su ne ake wahalar da su amma kuma suna addu'a wa kafiran kar su zamanto su ta zama a kafirci har su dinka ganin musulmi ga sunan sun zauna shekara da shekaru ana zaftar da su ba su samu mafita ba su kuma su daɗa nutsewa cikin kafirci saboda suna ganin kamar su ne masu nasara wannan shine kuma haka kowa abin da ya kamata ya yi kenan duk mumini abin da ya kamata ya yi kenan ya yi addu'a wa kansa ya yi addu'a bayan Allah ya nema musu tsira kuma wannan abin da wannan ke nuna mana shine mu kanmu sai mu duba mu gani idan ka ji ana cewa ga yanda mutanen annabi Nuhu suka zauna shekara da shekaru ana azabtar da su amma ba su bar imanin ba amma suna ta addu'a kuma sun yadda Allah zai karba ga yanda mutanen Fir'auna suka zauna shekara da shekaru an ce su wajen shekara arba'in ma aka yi arba'in fa bayan annabi Musa ya zo ana ta gwagwarmaya ana ta kashe su ana ta wahalar da su kuma sun yi addu'a Allah kuma ya karɓa amma ba su ga taimakon ba a lokacin. Saboda haka wannan izina ne gare mu, karka ga wannan insecurity, nan insecurity, nan insecurity babu ƙarshe. Kai dai kai ta addu'a, kai ta roƙon Allah, kai baka kai wannan insecurity shekarar sa nawa ne kwata kwata in ka dauka ka bashi shida in yayi nisa ya kai goma ko ba haka ba to amma dai ka jan kasancewa kai irin na annabi Musa alallahi tawakkal mutanen annabi Musa su dogara da Allah kuma kai mene gyara hali kar ka rika ganin a wannan abun kana danganta ma wasu kana tsarkake kanka kai kanka ka san kai ma dalilin wannan matsalar ka gyara halinka ka dada komawa ka tsaya akan hanya Allah ya gaya mana Qur'ani wurare cewa cewa cewa cewa ya tantawo aya dan mutane su fahimci cewa ba su ne da laifi sun kuskure amma mu yanzu ba haka muke so yanzu ina so in burge ku kawai zai ce muku su wane ne suka ɓata ƙasar nan suka yi kaza kaza suka mu zazzage su mu tashi ba da yadda kai malam yayi wa'azi amma sai a dogara ga Allah a gyara halin to har yaushe yau shekara nawa har yanzu shiru to shi kenan ka rinka shiga cikin shiru din kenan kuwa saboda amma ƙarshe ya aka yi an yi ruwan tufana shiru annabi ibrahim bayan shekaru da ya sha wahala ya yi hijira ya je nan ana ta abin nan su na maruzu suna ganin su ne yana ganin shi ne allah yana ɗagawansa ina labarinsa ta ƙare fir'auna ya yi fir'aunancinsa shekara arba'in ɗin nan duka aka kawo ayoyi duka yake karɓa ƙarshe yaya aka yi an zo an ja shi an sa shi a cikin ruwa an shafe shi ta ƙare kafaran maka da suka yi son manzon Allah cutarwa shekara nawa goma sha uku aka tafi madina aka ƙara kusan shekara biyu kai ƙarshe nasarar ma ba ta zo ba sai da annabi shekara wajen takwas ina cin nasara ita ce cin badar tun ka haɗa nawa kenan wajen shekara ishirin annabi yana ta gwagwarmaya ya tabbatar da gaskiya sannan gaskiya ta tabbata kai kuma kawai kana son a kwana biyar kan kai ne ɗan gatan Allah kawai kana ɗaga hannu ka ce ya Allah kawai kenan sai Allah ya turo mala'iku su maka maganin matsala a wannan kana kasan kanka ne dole ne sai Allah ya ga gaskiyanka sai kuma ka ja hunkuminka ka koma kan hanya mai kyau sannan kuma ka yi haƙuri har sai lokaci ya yi in Allah ya so nasara tana tare da da mutanen da suke kan gaskiya اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق ولا هدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وسلم إلى يوم الدين وأنا أكرم وأتمنى